أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka yau za mu gabatar da jahilci ɗaya daga cikin malaman alkanawi ma'ana wani jahilin yaro da ake kira bashir arugungu wanda ya ɗauki wannan littafi na na shak abubakar maɗatai wai ya zo yana so ya nuna ma duniya cewa shak abubakar maɗatai ya rubuta littafin nan ba akan ƙa'ida ba sunan littafin ma akwai kuskure a ciki sai gashi ashe shi ke ɗauke da kuskure da jahilci da rashin sani to zan sanya muku abin da shi wannan jahilin yaro malamin alkanawi bashir argungu ya rubuta ya faɗa a cikin wannan bidiyo daga nan sai kuma in nuna mai jahilcin shi domin ni zan yi mai li'irabin zan yi mai li'irabin ita kanta wannan jumla awasimul ummatil muhammadiyyati من القواسم الوهابية المسمى أكداء الوهابية في حق الله وحق رسوله زمي لإرابي متبت مي لشيني جاهلي كما وندي ولف وند اللتافي بيش دا جاهلتي با يايشي دا إلمي كما أكن إلمي كما أول دا سكي سكي اللتافن كما عنوان اللتافن كان شي بيسوكا أكن دورو نا إلمي با والله بيسوكا أكن دورو نا نا na larabci ba na ƙa'ida na nahau da ka'ida na arabiya a hasali ma shi wannan yaron bashir argungu shine kasir gumin jahili wanda abin da zai baka mamaki gashi asalin shi dan gidan dariƙa ne baban shi dan dariƙa ne mahaifin wannan bashir argungu wallahi baban shi batijani ne kuma yayi karatu ne na zaure dan kaɗan a wurin malaman dariƙa malaman shi wanda suka fi shahara wanda ya samu dan abin da ya samu na ilimi ‘yan ɗariƙa ne, karatun zaure ya yi a nan gidansu, baban shi batijjani ne muƙaddami ne na ɗariƙa, gashi ya zo yana tsine baban nashi, kamar yadda jiya na muku bayani kakisu gidansu gidan ƙadirawa ne, shi kaɗai ne ba wahabi kakisu malamin alkanawi, to shi ma wannan wallahi baban shi batijjani ne. Kuma karatu ya yi a wurin tijjanawa ya karatu, sai gashi ya zo ya zama ɗalibin wahabiyawa. shi Bashir Argungu sannan kuma ɗaya daga cikin malamin shi shine Jero Argungu Jero Argungu ya koyar da shi sai kuma ɗan karatu da yake na ɗan nizami wanda shi ma larabcin bai iya ba shi Bashir Argungu bai iya larabci wai shi yake ma wani gyaran larabci in ba ku manta ba akwai wani lokaci da ya taɓa kira na a waya kuma zan sanya muku kuji yana kira na sai fara min larabci wanda na yi rikodin ɗin abin nasa a social media kuma jama'a sun bambanta tsakanin ni da shi waye fi ƙwarewa a larabci waye ta kwaba a larabci jama'a ku yi shaida kuma ku yi shaida mun taɓa tattaunawa ya taɓa kira na kawai ya fara min larabci a cikin larabcin kurakurai ga rashin ƙwarewa ga rashin iyawa haka dai da na sa abin a social media bai mai daɗi ba yana ta complain ya aka yi mai kaza ya aka yi mai haka saboda ya tabbatar da jahilcin shi a cikin larabcin to yanzu zan sanya muku kuji yadda yi hawan kawara ga wannan littafi sannan in biya mai karatu sako kai tsaye zuwa ga shir argungu ga mai baro ta zai baka karatu a nahau mu alhamdulillah warisna mun gada kabiran an kabirin ba ta yadda za ku layi mana duk abin da kuke ganin kun je kun dan shawo dan kaɗan dama a gidan mu rijiyar take kogin ma a gidan mu yake wal kullu minhul kullu batanan wa zahiran fa barisiwahu malana fihi masharabu abinda kuke sha daman a gidanmu kuke sha to saboda haka yanzu zan ya muku ƴan uwa ku ji daga nan insha Allah rabbi sai mu ainihin yi mai raddi akan abin da yake faɗa na ƙarya saboda ku saurara ku ji
da arba'in da hudu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kai Allah ya amsa mana sabre kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba uwa wannan ba dogon karatu ba ne kamar yadda aka saba mun saba in muka zo muka zauna akan buɗe littattafai a binciko zantuka na shekunan dariƙa a ainihin auna su da mahanga ta shari'a a bayyanar da abin da yake na gaskiya ga al'umma to yau sako ne zuwa ga wani bawan Allah da ake kira da abubakar matsatai wanda yake zaune a cikin garin Kano ɗaya ne daga cikin mabiya ɗariƙar Tijjaniya. A babu shakka wannan bawan Allah abin tausayi ne, domin dukkan mutumin da yake amfani da addini yana ƙarirai, yana tadilisi, yana yaudara da sunan samun mabiya ko samun abin duniya, wannan yaudara kan sai ke
To ‘yan uwa kamun mu wuce zan rinka abin nukuɗa bayan nukuɗa ne kun ji abin da ya faɗa? Ya ce wai sai da Abubakar baɗatai yana amfani da da jama'a ya rinka yaudara ya rinka ƙarya ko neman jama'a. To wannan daga ji kasan akwai hassada a ciki bayan hassada kuma akwai son zuciya. Bayan son zuciya kuma akwai manafunci. duk inda kaga wani bawahabi to wallahi tallahi cikin zuciyar shi yadda ka san manafincin da ke cikin zuciyar sa Abdullahi bin bin Ubay bin Salul rasul manafiqina daman shine kakan su Abubakar madatai bai ce ya fito yana neman wani abu hannun kowa ba ban taba ji ba ya fito ya ce yana neman duniya ko yana neman wani ya taimaka mai da wani abu wanda ku ko wahabiyawa an san ku ne iyayen gaba za kuna da gidan marayu kuna da makaranta maula dai ta kare a gare ku amma saboda rashin adalci ku ji abin da wannan yaro yake faɗa to saboda haka za mu magana nukuda bayan nukuda insha Allah muna warwarewa wannan ya tabbatar da ƙarya ne malam bakar madatai bai fito neman komai a wurin kowa ba hasali shine sarkin yakin ba da kariya ga sayyidina rasulullahi na garin Kano Allah ya saka mai da alkhairi na'am
jama'a ba ku manta ba, za ku ga akwai wasu daga cikin wai yaransa, eh ba su zai magana a kansu ba, gama akwai wata shubuha wadda ta shafe shi, ta nake son yin ɗan haska kuma daga ƙarshe a ba da sam. Shi ne, su wa'annan yara a yadda suke ɗaukar wannan bawan Allah. a matsayin mutum mai ilimi ko wani malami sakamakon wasu abubuwa da suke gani sai suka ɗauka kamar wannan shine ilimi shine karatu yake yaudara su da wannan za suna ba shi martaba ta shehunta ana ganin shi wani babban shehi kai sakamakon ya rubuta wasu littattafai to ka rubuta littafi ko ka rubuta littattafai wannan baya tabbatar da cewa kai malami ne na hakika.
To, raddi zuwa ga shi wannan yaro Bashir Argungu wanda idan da a za mu bi mustawali na ka'ida ko da karatu di wallahi ba zan kula shi ba domin ba tsara na bane kamar yadda kuka sani mun girme shi a shekaru sannan mun girme shi a karatu mun riga shi fara karatu sannan kuma in bacin abin da muke muna yi dan Allah ne suna batar da mutane wala bai kamata ma mu sanya karatun shi muna nunawa a duniya ba saboda mun fi shi shuhura mun riga shi zuwa social media ma ya sani yaushe Bashir ya fara hawa social media kuma mun fi shi followers to amma mu muna yin abin mu ne da tsarkin zuciya duk inda muka ga wani wani azzalimin ba wahabi yana nema ya hallakar da mutane ko mun kankantan shi wallahi koyo ya fara hawa social media mu ba za mu kyashin ɗauko shi ba wai tallata shi ba a'a mummunan aqidar tashi da zai yi illa wa bayin Allah masoyin Allah muke nema mu karyata amma in bacin haka wallahi da irin so inna ma ba za mu kula su ba saboda ba tsaran su bane mu kamar yadda muka faɗa mun riga shi fara karatu sannan mun girme shi sannan kuma mun fi shi shuhura sannan kuma mun riga shi hawa social media to kaga duk da wannan wata aƙida ce ta susu suna ganin idan ka daɗe a social media ko ka samu fofula ba za ka iya zama da wani ba don karka karka ainihin ɗaukaka shi musamman ma Dr. Jaki idi dutsen tanshi wannan ƙa'idar shi ce sai ka jera ta shi ba zai kula wani ba in na kula shi ba na ɗaukaka shi to ai ɗaukaka ta Allah ce wajen lahir izzatu wajen rasulihi wajen mu'minina ɗaukaka da girma da buwaya ta Allah ce to amma mu ni duk kaskan duk karkancin ba wahabi inda yace zai taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai taba mutuncin dariqa to wallahi ni ba ruwa na ba shi zan gani ba mummunan aqidar tashi zan dauka in warware ma al'umma yayi magana akan baɗatai wai al- a, mutane suna ganin kaman ko yana da ilimi ai su abubuwa guda biyu ba a ƙarye su ba a ƙaryen ilimi ba a ƙaryen kuɗi in kai ma za ka yi za ka yi za ka ji kunya malam bakar maɗatai mun gani ko littafin ashifa da ke koyi yake koyarwa kawai ya isa a ce mai malami a ce bai da wani majalisi da yake koyar da karatu sai littafin ashifa kai ko bashir argungu ina littafin da kasa kana koyar da al'umma shi ko shekara da shekaru in ka je sai ka ce malam bakar maɗatai ma mai ashifa hmm? littafin ashifa muna kallo har aka yi ramadana har aka gama kamar mu har aka yi Ramadan har aka gama muna yin tafsiri na Alkur'ani in ka bibiya za ka gani a wannan tasha ta wannan albarka amma kai ina wani ina wani mazauni na na ilimi da ka tsaya kana koyar da al'umma sai dai raddi magana akan kudibi magana akan wani kaza kulo nan kaza kulo nan to saboda haka Malam Bakar Madati ko ma, ko makaho ya shafa zai gane cewa wallahi Malam Bakar Madati malami ne a cire ta asubanci a cire san zuciya wani zubin sabani zai isha ko mu ku tsakaninku wahabiyawa kwanaki tsakanin idris da wannan yake da suna da alkanawi sun saba saɓani tsakanin idris da fantani sun samu saɓani tsaka duk gashi na tsakaninku wahabiyawa ma har yanzu ma a cikin akwai saɓanin to za a iya samun wannan a cikin mu ma mu kanmu su faye kwanaki an samu tsakanin shi kan shi malam bakar maɗatai da profesa ibrahim makari amma mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗa ko ni an samu wannan tsakanina da shi Sheikh Malam Bakar Madatai lokacin da yi magana akan Professor Ibrahim Makari kuma yanzu gashi mun zama tsintsiya wannan ana samu da ni a kaida ta mai baro ta kullu da ni ba na san daga karami yana rina na babba in dai na san gane wane ya fi ka to ka girmama shi idan ko baka girmama shi ba to zan iya bi ta kanka haka nake kowaye mun samu wannan a baya bayan haka ta faru tsakanin Malam Bakar Madatai da Profesa Ibrahim Makari ni ma kaina na yi mai raddi kamar yadda Munziri Koza ya ba Abul Fatahi raddi duk ya faru amma kuma bai nuna cewa ba ma tare ko shekarun jiya muna tare a Kano gabaki ɗaya mu kasancewar wannan dan sabani na cikin gida Allah ya gaya mana walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida sai ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka sai ce walizalika khalaqahu da Allah ya ga dama da ya sa halitta gabaki ɗaya sun zama al'umma guda ɗaya amma ba za su gushe ba suna saɓani sai wanda Allah ya jika sai ce saboda haka ya halicce su saboda haka kada ku yi tunanin ko a baya an mu yanzu kan mu haɗe insha Allah nan gaba kaɗan ma akwai taro da za mu yi a nan garin Kaduna wanda ni ne jagoran shirya wannan taro zan gayyato shi sai ni Abubakar Badatai zai zo wannan taro insha Allah da za a yi na ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariya to saboda haka wannan ko jahili ko makawo ya shafa sai Malam Abubakar Badatai ya san wallahi malami ne hasada ne ko irin naku na wahabiyawa saboda haka ku ci gaba da jin shi.
Dole sai an auna maganganun da suka rubuta a mahanga ta ilimi. Idan ilimi ya karbe su, sai a tabbatar da cewa eh kai kana da karatu ko kuma kai malami. To, sun zo suna ta surutai wai ya yi rubuce-rubuce har yanzu ba a samu wani bawahabi da ya zo ya ba shi amsa ko ya masa rabi ba. suna cika baki, shi kuma wannan abin yana ɗaukarsa a matsayin cewa kamar abin da suke faɗa gaskiya ne. Tare da cewa rubuce-rubucen nasa, ai ba fitowa ake yi da su ba, koyewa ake yi, ba fitowa da littattafan. Ba kowa ne yake buƙatar littattafan naku ya samu ba, saboda kuna jin tsoron su shigo hannu a karanta a yi muku martani a tona a sirrinku ga al'umma. Shesa kuke jin tsoro. To, har suna cewa wai ya rubuta wani littafi da yawa wahabiya raddi ya yi kata-kata da wahabiya amma har yanzu ba ba shi amsa ba. Ba da ba ba shi amsa ba ne. je ku bincika littafi ana samun ta kasuwa? Ba a samun ta kasuwa. Akwai wasu ma a Kano din, sun ne malamai ne na sunna, sun neme ya ba su wannan littafin, amma har yanzu ya In kuma ka je ka.
To, kun ga wannan ya tabbatar da Bashir Arugungu makaryaci ne ko mahaicin addini. To, idan ba ku manta ba wannan littafin kwanaki na ɗaga shi wannan littafin ni a kasuwa na je na siye shi a Kano ya ce ba a samu a kasuwa ina zuwa kasuwa ina ga shagon da na fara tambaya a nan na samu wannan littafin ba wurin Malam Abubakar Madatai na je na siya ba ko ba wurin ɗaliban shi na je na siya ba amma kaji da yake maha'incin addini makaryatai makaryaci ya ce wai littafin akwai wasu ma wanda ahalus sunna ne suna nema a Kano Malam Bakar Madatai ya ki basu wannan littafin ƙarya ne wannan littafin yana kasuwa wallahi alazim ni a kasuwa na siya kuma ka lokacin da na siya littafin ne ya fi karfin wata bakwai ko takwas kuma a kasuwa na same shi gashi kaga wannan ya tabbatar da Bashir makaryaci ne wannan littafi akwai shi a kasuwa gashi kamar yadda kuke gani a kasuwa ni na siya na'am
kasuwa ko ba za ka samu ba. to in dai don mu kan rubuta ka ce wai kusafuran mu ko abubuwan da muke a kai wanda ba ya da kyau to ai mu ya kamata a ba in san kake yi mu karanta mu gano abin da yake na gyara ba shirya kake kalla ba to ai mu ya kamata a raba ba ba wai mutanen ka yin dariƙa to amma sai aka samu akasin haka sai ka hana littafin ya shigo hannunmu amma kuma sai ka ci gaba da rarraba mu mabiyanka ko kuma ƴan uwanka na ɗariƙa suna karantawa eh ga wani shi kenan ya zo ya yi ƙoƙari ya tona asirin wahabiya to ba abin da wannan bawan Allah ya yi alhamdulillah ni littafin ya shigo hannuna dama na daɗe ina neman littafin ban samu na bincika kasuwar Kano ta kurmi a ce babu to alhamdulillah ya shigo hannu kuma za mu ɗan yi bayani akan shi wannan littafi din wanda zan nuna muku hotonsa sai mu yi bayani akan sa a takaice sai mu wuce abu gabta shi eh kun gansa da kyau ko? Mai suna Awasimul Ummatil Muhammadiyya yadda ya rubuta zan karanta. Minal Qawasimil Wahabiyya. Kun gan shi da kyau ko? To, wai wannan littafi shi ne ya rubuta da su yara ne suke ganin cewa duniyar wahabiyya ta kasa ba su amsa. Ba haka bane. dalili na farko shi ne wancan da na faɗa sun ɓoye littafin dalili na biyu shirme da bankaura da tatsuniya da ha'inci sai kara da jahilci wanda yake cikin littafin nan wala Allah ya yawa ciki ba ka sanin cewa abubakar maɗatai azzalumi ne kuma maƙaryaci ne kuma maha'inci ne wallahi sai ka karanta wannan littafi duk zage-zagen da kuka san yaran nan na yi wayancan jahilai na bauchi su zage ibn taymiya su zage ashekul albani da sauran maluma na sunna to kun ga wanda ya koya musu daga wannan littafin suke daukowa duka
to ka gani in za ku yi adalci in za ku yi adalci shi abul fatih assani da shi da nasir ado musa in kuka lura da shi imamu junaidu wannan littafi zai wahala kaga sun daga shi sun yi ma wannan da shi sun kafa hujja da shi amma kaji ya ce duka abin da suke faɗa nan suke ɗaukowa saboda ƙarya sannan ya ce ma malam bakar maɗatai a zalimi ina zaluncin da ya maka muna so ka nuna zaluncin da ya maka kai ya zalunce ka kawai dai wannan littafi an tona muku asiri a cikin shi duk wani abu da ka sani na makircin wahabiyawa an ka nemi littafin na wallahi zaka samu wanda yake nuna kafirci da shirka irin na wahabiyawa akwai shi a cikin littafin nan gashi yana cikin wannan littafi to shine abin ya bashi haushi ya rasa me zai yi shine zai zo ya kushe littafin to kushe littafin nan yanzu ka sa mutane da dama marasin da littafin za su nema menene za su nemi littafin saboda abin da ke cikin littafin kowa zai je ya gani kuma idan kai jahili ne yadda kake kokarin ka nuna wa mutane in kai jahili ne ai akwai malamai kuma yanzu ni mai baro ta zan bayyana da jahilcin ka a wurin karanta sunan littafin ma baka iya ba kalmomin da suke jikin littafin ma zan sa muku al'umma ku ji yadda yake karantawa kuma in ce ba daidai ba ne kuma ku nan da masu kallon mu da masu sauraron mu ai kuna da malamai ka je ka samu malamin ka ka ce wannan kalmar da wane mai baro ta ya karanta ta ya ce ga inda ake karantawa Bashir Argungu ya karanta ya ce ga inda ake karantawa wanne ne daidai malamin ka zai gaya maka gaskiya wallahi furta kalmar ma bai iya ba balata ya san ma'anar kalmar ku ci gaba da sauraron shi
don za mu tun shi kan sama ɗafetin za mu tona masa asiri sannan ku da kuka dogara gare shi kuma asirin ku zai saboda kwata-kwata abubuwan da ya gina ya gina su ne akan zalunci bai gina su akan ka'ida ta ilimi ba to abu na farko da ya kamata mu sani shine ne alhamdulillah tun da littafin ya shigo hannu to za ku ji abubuwa na ban mamaki za ku ga yadda ake khiyana ilmiya da ƙarya za ku ga kuma abin da yawa mutane ba su sani ba shi wannan littafin kwafi ne ya yi ya nakalto shi ne daga wasu littattafai duk za mu tona masa asiri ya nakalto ne wasu ne suka zagi ahlus sunna suka yi rubuce-rubuce, ‘yan bid'a ne, ya je ya ɗauko ɗannan maganganu kuma ya jingina wa kansa, ya yi abin da ake kira da asari kasul ilmiya, ya yi sata, ya yi sata ta ilimi, ya yi alkhiyanatul ilmiya, daga cikin amana ta ilimi in ka ɗauko maganar wani. to wajibi ne ka faɗi sunan wannan mai magana din kuma ka faɗi ina ka ɗauko ta amma da yawa ya ɗauko
to idan dai mal abubakar baɗatai wannan littafin sata ya hahaɗa to babu ƙaramin babu babu babban ɓarawo irin abubakar gumi abubakar gumi ku je ku duba tafsirin sharaddul azhani ila ma'anil qur'an gabaki ɗaya tafsirin jalalairi ya sata yi kwafi kawai ya mai da shi nashi ba ba ba kokarin Abubakar gumu bane inda Abubakar madatai bala Abubakar madatai wannan littafin ya sato ne a cikin littafin mutane kwaso to Abubakar gumu shine farkon barawo domin ya riga Abubakar madatai zuwa littafin Raddul Azhan na Abubakar gumu gabaki daya tafsirul Jalali ne yayi kwafi gara man shi Abubakar madatai ya hada littafai da dama ya ciro wannan ya ciro wannan ya ciro wannan ya hada yi wannan kuma babu wani littafi na duniya da zaka ce yau an gina wannan littafin akan maganar mutum ɗaya ne kawai daman littattafai na duniya za ka ɗauko wannan maganan wane ne ka ɗauko maganan wane ka ɗauko magana sai ka haɗa amma kai ne kai littafin asalin maganan ba taka bace daman ta malamai ne amma da yake bashir argungu maha'incin addini ne azzalimi ne kuma jahili ne da ƙiƙi ne ya zo yana ƙoƙarin ya ga ya rusa wannan littafi to wannan littafi kuma ilal aman kuma duk manafincin da ke cikin wahabiya wahabiyanci da kafirci da shirka yana nan yana kunshi a cikin littafin kuma zan zo in sa muku littafin in karanta muku mu ci gaba da sauraron shi ko su maganganu sai ya mayar da suna shi kuma ba na shi bane to kaga wannan eh a harkar adabi suna kiranta da asarika sannan kuma a bangaren shari'a kuma suna kiranta da al-khiyanatul ilmiya saboda haka Abubakar Batsate ba ya da amana ta ilimi abin da ya kamata ku sani kenan duk za mu tona masa asiri sannan abu na biyu sunan littafin karan kansa akwai jahilci a ciki akwai kuskure tun daga unwanin littafin ma ba rubuta ba rubuta ma sunan littafin daidai ba an yi ban kaura tare da kuma littafin yana ganin wai ya gagare wahabiya na duniya ya je ya rubuta ya baiwa shehunne sun duba amma kuma duka Allah ya rufe idanunsu daga gano wannan kuskuren ballantana su gyara. Tun wurin sunan littafi, unwanin littafi, ka saba ma ka'ida babba mai ƙarfi ta hau. To me kuke tunani ‘yan uwa idan an shiga cikin littafi, wallahi ku a ke cikin wannan littafi na kusakurai na luga, da na imlaki, da na nahau, da na balaga, da na sarfu Allah ya yawa da su. Wannan a harkar luga ke, harkar shari'a wannan kam faɗi abin da ka ga dama to za ku ga ya rubuta awasimul ummatil muhammadiyyati min alqawasimil wahhabiyyati ina rubutawa yadda ina karanta yadda ya rubuta al-musamma أخطاء الوهابية في حق الله وحق رسوله يتي بكلام الفقير إلى الله تعالى أبي بكر بن محمد الثاني wanda ya shahara da maɗatai. To me yake son ya bayyana a wannan unwani ko suna wannan littafin? Awasimu jam'i ne na asu. awasim in an ce awasim shine ababen kariya ababen tsari ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai samu matsala sai ce min al-qawasim al-wahhabiyyah daga musibin wahabiya to da yazo nan wurin al-qawasim gashi nan kun gani yawwa jam'i ne. To da ya zo, madadin ya cire masa alif da lam, ya yi izafarsa zuwa ga alwahabiyya, amma sai ya zargi, sai ya kwaɓa, sai ya yi, don za ka iya ce ma abin jahilci, saboda wannan tsaba'a ce ta biyu. A tsaba'a farko an buga shi akan haka, aka sake buga kuma tsaba'a ta biyu kuma kuskure ya sake aukuwa. to kaga rashin sani to sai ce min alqawasimi daga musibu ya ce alqawasim shine musibu almuhlika musibu wadanda za su halakar to sai ce daga musibu alwahabiya abin jinginawa ga mai suna alwahabu shine Allah bisa ga yadda ya rubuta sunan littafin kwata-kwata ma za ka iya cewa ya zagi Allah. Domin an ce alwahabiyu to nisba ce sannan kuma sifa ce zuwa ga almausu almuqaddar abin kaddarawa shine ko ka kaddara aljama'atul wahabiyya karen alwahabiyya din nisba ce duk inda aka yi nisba ko akwai almansub akwai almansub ilayhi To almansubu shine alwahabiyya. Almansubu ilaihi shine wanda zaka kaddara shine aljama'atul wahabiyya ko wani abu wanda zai iya tsayawa madadin aljama'atu. To amma sai yazo yana son ya ce abubuwan da za su tsare al'umma annabi Muhammad yana nufin su wai daga musibinmu kaga musibin tun da namu ne yayi izafa su tun da yayi izafa kaga bai kamata ya sa masa alif da lamun ba yayi kamata ya ce awasimul ummatil muhammadiyyati min qawasimil wahhabiyyati min qawasimil wahhabiyyati ba min al qawasim ba
to yan uwa kun ji abin da ya faɗa ko to bari in nuna ma Bashir jahirci shi in nuna mai bai san ilimin nahawu ba wallahi social media ba mu hau ba sai da muka shirya muna so ka sani ba kuma an ji an yi karatu irin na shan ruwa ba ne ba wani fanni da zaka shigo mana da shi a duniya na ilimi wanda ba mu leƙa ba ba ma leƙawa ba wanda ba mu sha shi a wurin malaman mu hannu ƙoshi ba wallahi babu shi duk wani fanni in muka zo cikin muna karatu ba alfahari ba zaka ji mu tabkar shi kaɗai muka iya akwai abin da ake ce ma nahau yan uwa shi na hau wani irin ilimi ne da ba za ka iya karanta littafi babu wasali ba sai da shi ba za ka iya karanta littafi babu wasali ba yanzu misali a ga wannan littafin a gabana misali bari muku misali ga wannan littafin a gabana kuka idan ne haka gashi na cafko ko ina a cikin wannan littafin ina cafkowa to littafin kun duba gashi bashi da wasali to idan baka iya nahawu ba ba zai karantu ba kun gani littafin gabaki ɗaya ba shi da wasali to shi na hau yana koyar da kai yadda zaka karanta littafi da wasali ba tare da kayi kuskure ba kuma yana koyar da kai yadda zaka yi larabci da bakinka ba tare da kayi kuskure ba kuma yana koyar da yadda zaka ainihin karanta abu babu kuskure ba tare da ka samu wani matsala ba to yanzu misali mun ga wannan littafin babu babu kuskure barin karanta babu wasali barin karanta guji wa min wasaya ba'dil hukama'i kun ga babu wasali amma da nazo karantawa wa min wasaya ba'dil hukama'i daga cikin wasiya na waɗansu daga cikin malamai masu hikima yambagi lil insani ya kamata ga mutum hmm? ya kama yambagi lil insani ya kamata ga mutum to kun ji na karanta wannan littafin haka ba tare da an mai wasali ba amma kuma babu wani balarabe a duniya da zai ce ban karanta daidai ba ko ya yi kuskuren harafi domin na hauna ne ya ɗaura ni akan idan kalma ta zo in wani abu ya zo a farko ƙarshen shi zai zama kaza ne yanzu misali me yasa nan ya zama wa min wasaya ba'adil hukama'i saboda shigan min min din nan harful jarri ce shi sa wannan dalin ta ɗauka kisra sannan wannan hukama'i shi ma ya ɗauka kisra sannan yambagi lil insani me yasa ya zama insani saboda shigar lamun din lil insani lamun harfin min hurufil jarri to abinda nahawu yake koyarwa kenan saboda kun ga munan an shigo wani fage ne in baka da ilimi akan abin ba za ka gane me ake faɗa ba to abinda ya tabbatar mana da jahilcin shi bashiru argungu kun ji yadda ya fassara ya ce nan da aka ce awasimul ummatil muhammadiyyati min alqawasimil wahabiyya yace bai kamata a sa alifin da lamun ba sai dai zama min qawasim wallahi ƙarya kake kai jahili ne kai da kiki ne bashir argungu duk inda ka karanta yayi kuma yadda ya karanta yayi bayani bayanin da ya akan unwanin littafin sunan littafin wallahi ba haka bane ba daidai bane shine ya kuskure amma malam bakar madati ya rubuta littafin shi daidai kuma larabcin shi yana kan daidai kuma ni yanzu zan yi li'irabi shi in ya isa ya zo yi li'irabi ai shi ba li'irabi yayi ba shi ba li'irabi yayi ba duk abin da yayi magana babu wani abu mansubi a wurin ba wani abu mansubi in an ce mansubi kun ni dajira ta mansubi shine abin da wani dalili da zai sa wata kalma ta dauke fataha babu wani dalili da zai sa wannan karatun gabaki daya wata kalma ta dauke fataha wallahi tallahi babu zan kuma yi li'irabi malamai na duniya za su yi shaida kuma ku je ku yi karatu ku yi bincike za ku yi shaida a wasim jami'i ne na asima ko asimun ko asimatun ne an ce asimun ko asimatun ana nufin headquarter wani irin katanga wani irin tsari asalin karatun asalin karatun littafin haza kitabu a wasimil ummatil muhammadiyya akwai mubtada shi kanshi wannan awasim khabar ne amma mubtadan mahzu haza kitabu a wasimil ummatil muhammadiyyati min alqawasimil wahabiyya asalin karatun kenan hunaka shay'un mahzu a ka'idar nahwu akwai wani abu da aka goge shine haza kitabu ana fahimta ko haza kitabu wannan littafi ne a wasilil ummatul muhammadiyya idan kuma babu idafan babu babu babu muftada to shi zai zama kabari ne idan aka zo dole farkon zai dauke don mani sai ka ce a wasimu al'ummati al-muhammadiyyati min al-qawasimi ma'ana wani irin wannan littafi da zai tsara al'umman annabi muhammadu min al-qawasimi daga ainihin suka halaka na wahabiya wahabiya wahabiya wahabiyawa amma da yake bashir argungu jahili ne ku duba kan wannan wahabiya akwai shadda akan ha'u amma shi yadda ya karanta alwahabiya wai ya mai da ita sunan Allah kuma babu babu wasali babu babu babu shadda akan ha'u din amma sai wai alwahabiya wai har ya mai da ainihin kalman wahabiya ta koma sunan Allah alwahabu ba bambanci tsakanin wahabiya da al da alwahabu alwahabu Allah ba kalmar Allah ake nufi a nan ba ana nufin kalmar wahabiya kamar yadda ku ga wannan littafin ga shi kuma fitnatul wahabiya an gani fitinan wahabiya wa fitnatul wahabiya amma da yake bashir argungu jahili ne wai sai yake zaton wannan kalmar alwahabiya ana nufin sunan Allah ne alwahamu to kun ga wannan ma kasir gumin jahili ne kawai zai iya fahimtar wannan karatun haka to bari mu je li irabi idan a ce awasim awasim awasim kabar mubtada ne mahzuf kabar mubtada menene mahzuf shine ma'anan awasim domin shi mubtadan an shafe shi daman shi mubtada da labudda an yakuna marfu'an bidammatiz zahira ala akhirih to idan aka ce al'ummati shi al'ummati mudafun ilaihi majrurun bi kasratiz zahira ala akhirih wa huwa man'utun akwai abin da a ka'idan nawa ake cewa na'atun wa man'ut annatu yatba'u al-man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi malaman nawa sun sani shi na'atu yana bin man'uti a nasabarsa a jarrarsa a kuma kasararsa a ainihin fataharsa to shi al'ummati mudafun ilayyi ne majrurun bil kasara daman mudaf wajibi ne zama an mai kisra a ƙarshe shi misali ka ce rasulullahi rasulullahi ba zai zama rasulullaha ba ko rasulullahu sai dai rasulullahi an gane ko rasulu mudafun Allahi mudafun ilaihi to wannan hukuncin ne a ka'idan nahu jahili bashir argungu mai baro tana baka karatu bayan gama karatun kuna tunanin karatu ne kawai na hayaniya ku zo ku zauna wallahi ina su alkanawi ku zo ku zauna wallahi za mu ba ku karatu wallahi al'azim dama mu mun fi kwarewa a zauren ba karatu irin wannan na social media kawai cafkonan cafkonan ba ku zo ku zauna mu ba ku karatu min gilafin ila gilafin in ka sa littafi a gaban mu sai mun koyar da kai tun daga farko zuwa ƙarshe wallahi al'azim ku zo mu ba ku karatu in ana maganar nahawu bari ku ji mu gaya muku tun daga kan al'ajrumiya mun yi shi a gaban malaman mu tuhfatus saniya zuwa kan risalatin nahawiyya na ɗaya na biyu na uku zuwa kan nahawul wadi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida wajibinka in kana karatu zuwa kan mulhatul i'rab zuwa kan qadarun nadamatani zuwa kan kadarin da da sharhi zuwa kan alfiyatu ibnu malikin zuwa kan murtud tullab ila qawaidin nahawiyya wa'annan sune kan kat karshe a syllabus na karatu in ka shiga sauro an gama da karatun nahawu to duka wa'annan ka'idan da wa'annan littafan ka zo ka sa a gaban wallahi sai mun koyar da kai ba ga alfiyatu ibnu malikin nan ba ga ta ko to zan karanta alfiyatu ibnu malikin mu ji hukuncin da ka karanta gaskiya ne ko ƙarya ne tun anan wanda suka san ka'idan nahawu za su gane cewa lallai jahilci ne ya fito da kai ba wallahi ba ka da ilimi jahili ne kai bashir jahili ne kai mu je al'ummati mudafin ilaihi majrurun bil kasrati zahira ala akiri wa huwa man'ut al muhammadiyyati shine na'sun majrurun bil kasrati zahira ala akirihi min dinnan harfu jar ne mabni ala sukun da mun la mahalla lahu min al-i'rab daman la ta tagayyar ba ta canzawa akwai irin su min ila wannan huruful jarr ne min ila ala duk suna nan an gane ko alba'u allamu huruful jarr ne a ka'idan malaman nahwu duk inda ɗaya daga cikin su yazo to wajibi abin da zai biyo bayan su zai ɗauka kasara ne kuma duk inda kaga alifin da lamun ya shiga wannan abin suna ne duk inda kaga alifin da lamun ya shiga wannan abin suna ne eh din da kaga alifin da lamin ya shiga to wannan abin ismun ne a wurin malaman menene malaman nahau al muhammadiyatu minatun majrurun bil kasrati zaira al akhiri min harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al i'rab an gane ko to ga inda matsalar take yadda ka nuna jahilcin ka bashir argungu sai ka ce al qawasimi bi ya kamata a cire alifun da lamun bai kamata a sa alifin da lamu ba ya kamata a sa alifin da lamu bari baka karatu ka ji karatu daga wurin mai barota idan ya zama minal qawasim shi alqawasim ismun ne majrurun bimin wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akhirihi wa huwa man'utun tunda man'utu ne za a iya sa mai alifin da lamu hukuncin shi anan hukunci ne na man'utu to shi kuma man'ut daman na'atu da man'ut a sifatu wal mawsuf daman su ai alifin da lamun yana shiga jikinsu to amma da kai jahili ne ba gane kuma shak Abubakar al-Madatai abin da yake nufi a nan yana nufin yana nufin na'ati da man'uti ne ba yana nufin mudafin da mudafin ilaihi ne kuma ma'anar tayi amma da kai jahili ne baka iya gane cewa nan na'ati ne da man'utu shi yasa kace ai dole sai an cire alifin da lamun to saboda haka a wannan hukuncin a ka'idan nahwu yayi wannan hukuncin yayi yayi alqawasim ismun ne majrurun bimin wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akiri wa huwa man'utun idan an zo alwahabiyati shi kuma na'atun majrurun bil kasratu zahira ala akirihi saboda haka sunan littafi yayi to bari in ƙara dawowa kan irin taka fahimtar ka gani mai ɓaro ta na fahimci ka'ida biyu a wannan karatun kai kuma ka fahimci ɗaya kai ɗaya ka fahimta idan ka ɗauke shi alƙawasim a man'uti alwahabiyya na'atu ma'anar littafi ya fita babu wani matsala duk a wurin larabawan duniya idan kuma kana so ka ɗauke shi a matsayin mudafin da mudafin ilahi to sai a cire alifin da lamun in littafin ya al'umma ku saurare da kyau idan sunan littafin ya zama awasimul ummatil muhammadiyyati minal qawasimi da wannan alifin da lamun din gashi minal qawasimi idan sunan littafin ya zama awasimul ummatil muhammadiyyati minal qawasim wannan alifin da lamun aka sa minal qawasim to yayi akan kira wannan hukuncin na'atun da man'utu sunan yayi daidai babu kuskure a ka'idar larabci yayi babu komai wannan nukudan ne shi jahili bashir argungu yake so ya cire ya ce babu wannan ka'idan a larabci to gashi ni na tabbatar ya zo ya kore in ya isa hakan yayi idan kuma ya zama awasimul ummatil muhammadiyyati min qawasimil wahabiyyati yadda ita ce fahimtar da shi ya iya fahimta bai fahimci ma'anan guda biyu ba to haka ma yayi daidai hukuncin zai canza daga shi qawasim ya tashi daga kan man'utu ya koma kan shi mudafi ne sai ka sai ka ce me qawas din nan zai koma ya zama mudafin ne majrurun wahabiya ya zama mudafin ilai shikenan wahabiya ya zama mudafin ilai shikenan babu wani matsala to kaga shi bashir argungu hukunci ɗaya iya fahimta ka'ida ɗaya iya fahimta kuma littafin zai iya ɗaukan sunaye guda biyu ko dai a sa alifin da lamun a wurin sunan yayi ko kuma a cire alifin da lamun sunan yayi wannan shine ka'ida da malaman nahawu suka sanya matafi cikin alfiyatu ibnu malik ga alfiyatu ibnu malik ga ta alfiyatu ibnu malik al-mu'rab wal mabani al-ismu minhu mu'rabun wa mabaniyin imamu malik yace suna akwai mu'rabi wanda akan yi li'irabinsa a canza sa wa mabani akwai wanda kuma a gine yake baya canzawa li shabahin min al-hurufi wanda zaka samu suna ne amma yayi kama da harufa suna ne ga alfiyatu ibn malik a gaban mu wannan ya almajirin ba mun ko koyar da alfiyatu ibn malik wanda zaka samu suna ne amma li shabahin min al-huruf saboda kamanceceniye shi da harufa mudini wanda aka ainihin kusantar da shi ka shabahil wada'i fi ismai ji'itana kaman shabahin da ake kira ashabahul wada'i kaman sunaye ji'itana sunaye guda biyu ji'itana ji'ita na kaga ji'ita suna ne na shi ma suna ne an gane ko sai wal ma'anawi akwai ma'anawi kuma shine mata wa fihuna mata wa fihuna to wayannan zaka same su wayannan zaka same su mabaniyai ne ba sa canzawa kallaji kamallaji kaga wannan shi ma menene baya canzawa to akwai abin da idan ya shigo sai malam yace warraf warraf aw nasba ij'alan i'raba ismin wa fi'lin nahawlan ahaba wal ismu qad kussisa bil jarri shi suna an keɓance shi ne da jarra suna an keɓance ne da jarra to shi nan da ya zama minal ƙawasi mi me yasa ya zama mi saboda shigowa min kuma min din na harfin ne min hurufin jarri an gane ko kama qad kusisal fi'lu bi an yanhazima kama yadda aka ainihin keɓan to babban abin da nake so ku fuskanta shine wallahi bashir argungu wallahi bashir argungu a rayuwar ta duniya bai san komai ba jahili ne jahili ne la ya'rifu shay'an dan abin da ya sani ya zo yanzu wallahi da ina ganin kimar shi da darajar shi ina ganin kamar dan karatun da ya wurin malaman dariƙan ya gane karatun ashe da kiki ne bai gane karatun ba ashe da kiki ne bai gane karatun ba to saboda haka ga karatu nan ni mai baro da na zo na ba bashir argungu akan wannan littafi da yayi akan jahilcin da yayi akan sunan wannan littafi na malam ibrahim madatai malam abubakar madatai saboda haka muna nan muna sauraro duk inda kuka zo kuka yi kwaba to wallahi azim ba za mu bari ba sai mun nuna ma al'umma jahilcin ku da mun ku jahilan ne ku jahilan ne har yanzu ana maganan karatu ku zo zanzu ku gani ku zo zariya ku gani su waye malama ku zo zariya ku gani nan Kaduna ku zo zanzu ku shigo cikin Kaduna ku gani kakaf yanzu in kuka shigo cikin garin Kaduna babu wani zaure da ake bada karatun ilimi na wahabiyawa a cikin tudun wada Kaduna babu duk zaman zaga ana bada karatu kuma manafukan har zaga sun tafi sun je wajen malaman ɗariƙun suna karatun yanzu irin su yaya yanzu irin su yahaya as-salafi na Kaduna nan mun yi karatu da shi a wurin malam Tireta a gidan malam Tireta dan ɗariƙa ya koyar da shi ni karatu da shi a wurin malam Abdul Karim gashi dai ba wahabi ne saboda ba su da malaman da za su koyar da su sai sun je wajen in ɗariƙan ne ku je ku karatu a wurin mutane saboda ba ku da kunya ku kuna zage su yanzu shi wannan yanzu shi wannan shi wannan bashir argungu a wurin malaman ɗariƙa ya karatu mutum ɗaya ne ya koyar da shi shine giyar argungu amma duk sauran karatun shi a wurin malaman ɗariƙa ya amma har ya zo ya iya buɗe baki ya zo yana zagin ɗan ɗariƙu wanda baban shi har ya mutu baban shi mahaifin shi ɗan ɗariƙa ne yana nan a raye ne ko ya rasu ne mahaifin shi ɗan ɗariƙa ne saboda haka ƴan uwa za mu dakata a nan insha Allah wa rabbi wa in uttum udana wannan raddi ne a takaice da shi jahili malamin alkanawi bashir argungu muna fata wannan sako ya yi san masa kuma mai baro ta ya bashi kyautar karatu insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.